إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى اتقوه حق التقوى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن الله عز وجل حذرنا من أن ننخدع بهذه الدنيا وحذرنا من أن نغتر بها وأن نغتر بمتاعها وملذاتها ونعمها حذرنا تبارك وتعالى بأن هذه الدنيا عرض زائل عرض لا يدوم وحذرنا كذلك أن هذه الدنيا لا تصفو لأحد إنها ممتلئة بمحن ورزايا ومصائب حذرنا تبارك وتعالى من الاغترار بحياة الدنيا يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأخبرنا تبارك وتعالى أن هذه الحياة بعد كونها عرضا زائلا إنها لعب ولهو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إنها لا تتجاوز هذه الأوصاف التي وصف وصف الله تبارك وتعالى وهو أعلم بخلقه من كل أحد إنها أدق صفة تستحقها هذه الدنيا لعب له زينة تفاخر وهذا الذي يحدث بين الناس جل ما في هذه الدنيا إلا من يت... ما يتعلق بطاعة الله وذكر الله إنما هو لعب إنما هو لهو وإنما هو زينة وطلب للملذات ثم التفاخر بيننا تفاخر في الأموال أمتلك كذا هذا يمتلك كذا لا يصل إليه أحد هذا لا يصل إليه أحد من حيث عدد الأولاد ومن حيث الممتلكات ثم اعلموا عباد الله أن هذه الحياة لا تستحق هذا الاهتمام منا وكما سبق إنها لا تصفو لأحد إنها ممتلئة بمهن ورزايا ومهن تأتي من عند الله تبارك وتعالى ابتلاء لعباده فتنة من الله تعالى ليتبين من ابتلي بشيء من السيئات ومن السوء هل هو يعود إلى الله هل يتوب إلى الله هل يستغفر الله تعالى وهل يطلب من الله تعالى أن يغفر ذل ذلاته بعض الفتن إذا أتت العبد يظن أنها تستأصل شأفته وتنهي وجوده ولكن الله تعالى يقي يقي من يريد ويبتلي بالخيرات كذلك ليرى من الأب هل يشكر وهل يعود إلى الله تعالى شاكرا ويثني على الله تبارك وتعالى بما أولاه أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للاعتبار بما يصيبنا من البلايا والمصائب حتى نعود حق العودة إلى ربنا تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga ma'aiki annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah ta'ala mu koma zuwa gare shi mu tuba daga miyagun ayyukanmu kuma mu yi da'a gare shi mu aikata dukkan abin da ya umarce mu gwargwadon ikonmu mu kuma nisanci dukkan abin da ya haramta mana haƙiƙanin nisanta bayan haka ya ‘yan uwa mu sani lalle wannan rayuwa ta duniya Allah ta'ala ya tsoratar da mu a cikin alƙur'ani kada ta yaudare mu kada mu ruɗu da ita kada ta ɗauke mana hankali lalle wata siffa ce wata alama ce wani abu ne wanda ba shi da matabbata ita rayuwar duniya ba ta tabbata wata siffa ce mai gushewa in aka ce siffa yadda balarabe ke cewa arab al'arab huwa shay'un ladhi لا ذات له إنما يقوم بغيره عرض شيني أبن ده يكي صفة باشدة ذاتي نكنسة ده يكي سيا وادك أفا بنسة سيدي سيا أدكين وني kamar kalar wani abu ginshiki gashi za a iya taba shi shi shine ginshikin shine substance amma siffarsa mai gushewa ce to haka wannan rayuwar duniya take ba abu ne da yake tabbata shi yasa Allah ya tsoratar da mu mu kiyaye kada ta ruɗe mu sababin zuwan mu duniya shine mu bauta wa Allah duk abin da ba bautar Allah ba ya zama wani abu ne da zai taimake mu wajen bautar Allah to ita duniyan nan daga farkonta har ƙarshenta wallahi ba ta wuce wannan zancen ba Allah ta'ala ya hana mu mu rudu da ita yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'adallahi haqq lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud dunya kada ku bari ahir kuka bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi al-gharur kuma kada ku bari shedan ya rude ku sannan ya gaya mana a wata aya a suratul hadid cewa wannan duniyar ba komai bace i'lamu annama alhayatud dunya ku sani cewa rayuwar nan ta duniya la'ibun wa lahaw wasa ne da wargi gaba ɗayanta wasa da wargi wa zinatun da ado wa tafahurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku wannan yana alfahari ya mallaki kaza wannan yana alfahari wani bai isa ya ja da shi ba shike nan abin da kuke wa tafahurun bainakum wa takathurun da kuma nuna an fi juna fil amwali wal aulad Allahu akbar a nuna wani an fi shi an fi shi ƴaƴa an fi shi mallaka an mallaki kaza an mallaki kaza kai ka ɗauka ɗan adam ba zai bar wannan duniyar ba yana tunani kamar za a bashi lokaci har abada ya zauna to ita kanta duniyar ba mai zama ba ce ballantana wanda aka baiwa aran ƙasa a kanta Allah ta'ala ne yake gaya mana wannan in ka yadda ka yadda wallahi duniyan nan ba abin ka damu da ita ba gefe na biyu duniyan nan a cike take da musifu iri-iri yau musifa ta wannan ɓangare musifa ta zaman lafiya musifa ta talauci musifa ta mace-mace musifa ta rashin lafiya iyaye ga sunan wannan na kuka da ɗansa baya ɗa'a baya biyayya baya kyautata ma iyaye shugabanni na kuka babu ɗa'a babu ladabi ba girmama na gaba mata suna kuka zalunci a cikin gida babu kulawa da Allah ya wajabta mazaje suna kuka su ma matansu yadda suke botsarewa ba sa san rayuwa ta addini sai rayuwar da suka zaɓar wa kansu musifa iri-iri musifar yunwa musifar talauci rashin aikin yi bala'i iri-iri to ya uwa musulmi menene maganin musifa wannan shine abin da za mu tattauna a yau zan bi 'yan abubuwan da na lissafa malamai suka ambata me ce maganin musifa in an shiga musifa musifa ta yi yawa har abin da bahaushe ke cewa in abu ya yi yawa na ka ake karewa na kan ma yanzu ba za mu iya karewa ba wannan ta zo daga nan wannan ta zo daga nan ga tsabar saɓan Allah da karkacewa hanyar Allah da girman kai da jiji da kai da ganin an isa ɗan adam ga shi ba komai ba amma gani yake shi ba a isa a gaya masa wani abu ba a wannan duniya ya bar littafin Allah ya bar karantarwar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. To ya kai bawon Allah ka sani cewa daga cikin manya-manyan abin da ake maganin musifa da shi shi ne asabar walistirja haƙuri da kuma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ba abin renawa ba ce wani bai iya ma faɗa ba ya karanta maka ita da kyakkyawan larabci wani ba zai iya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ilaihin raji'una ba kamar da zaka ji da yawa suna faɗi inna lillahi mu daga Allah muke khalqan wa abidan wa milkan Allah ne ya halicce mu mu bayinsa ne mu mallakarsa ne shi ya onin ɗinmu mallakarsa ne duk abin da ya ga dama zai da mu shi ne ma'anar wannan mu daga Allah muke shi ya halicce mu mu bayinsa ne shi ya mallace mu wa inna kuma mu ɗin ilaihi zuwa gare shi raji'una masu komawa ne shi ne ma'anar wannan kalma ka yadda da wannan ka riƙa faɗarta in musifa ta same ka mataki ne na farko na maganin musifa Allah ta'ala haka ya gaya mana wa bashirin sabiri kaga sai ambaci masu haƙuri don haka matakin farko kai haƙuri in musifa ta same ka shi Allah ba a yi masa ƙunƙuni ba ka cewa jan me za a yi min kaza ba ka yin fushi da Allah ka ce ya Allah to kuma tun da ma ni rayuwar ma ta ki daɗi to da'ar ma ba zan ba ba a haka sai ka zama mahaukaci shi Allah in ya taɓa ka da musifa to gunsa ake guduwa ba kamar abin da zai cuce ka a duniya ba ne da wani azzalimi da wani abu da zai cuce ka namun daji da ɓarawo in ka gan shi gudu kake in musifarsa ta zo shi Allah in ya taɓa ka da musifa ta rashin lafiya ta talauci ta komai to gunsa kake komawa in baka koma gunsa ba kuma ba za ka samu magani ba don haka shi yasa ake tuna maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce allazina sune waɗanda idan asabatuhum musibatun in wata musifa ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka wannan ya ku bayin Allah yana daga cikin mafi girman maganin musifa mutum ya yi haƙuri kuma ya koma zuwa ga Allah an yadhkura al-abdu hala masabahu hala masabihi ya ambaci halin wannan musifa tasa kuma ya faɗi cewa lalle shi daga Allah yake kuma shi ne komawa ne zuwa ga Allah wannan asalin guda biyu ka faɗe su ma'ana duk abin da ya same ka daga Allah ne kuma za ka koma gun Allah ɗin yana cikin abin da yake sauƙaƙe maka musifar ka ji damuwar taka ta ragu ba kwanciya ake a tagumi ko a zauna a tagumi ko a kwanta a ta kuka a rasa yadda za a sa kai ba wannan ba magani ba ne abu na biyu daga cikin maganin musifa ya ku bayin Allah bawa ya sani sani na yaƙini babu kokonto a ciki cewa duk abin da ya same shi dama Allah ya rubuta ba zai kuskure masa ka yadda cewa Allah ne ya kaddara wannan kuma ku gane ya ‘yan uwa bambancin kaddara da sababi in an ce Allah ne ya kaddara ba ana nufin san abun ake yi ko haka Allah yake so ya cutar da bayinsa ba ba haka ba ne Allah ya aiko irin waɗannan musifu ne don a jarraba ka in alheri ne a ga ko za ka gode in sharri ne a ga ko za ka yi haƙuri to in kai haƙurin ka koma zuwa ga Allah alama ce ka san Allah Allah ta'ala yana gaya mana ma asaba min musibatin fil ard babu wata musifa da za ta samu mutum a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko a kawunanku illa fi kitabin sai face tana nan dama a cikin littafi an rubuta ta a lauhil mahfuz min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhlaqaha an nakhluqaha tun kafin mu halicci musibar Allah ya riga ya rubuta ta inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu mai sauki ne ga Allah don haka kasancewa yadda abin nan ya zo to bai zama mai kufce maka ba me ma'anar wannan kalma cewa ko ka gudu sai musifan nan ta bi ka duk inda kake cewa ƙaddarar Allah ce haka ya so kuma akwai wani abu na hikima a cikin yin haka abu na uku an yi ta'ammalal masab bawan Allah ya yi tuntuntuni ya ɗau izina ya lura cikin wannan musifar tasa ya kwatanta ta da wata musifar daban wadda bata kai wannan ba in rashin lafiya ce ya ce alhamdulillahi ba mutuwar ba ce gabata in sata ce wani abu aka sace ya ce alhamdulillahi ba duk gidan aka kwashe komai ba in tuntuɓe ne ya gulando ya ce alhamdulillahi ba kaina aka fasa ba shine abin nufi ka kwatanta ta da wata musifar ka ɗauki cewa wannan ƙarama ce tun daga shi har kana da ran da za ka yi tunani haka koma zuwa ga Allah kuma ka gode wa Allah cewa ba musifa ce a addininka ba musifa a addini shine Allah ya hana maka komawa zuwa ga Allah Allah ya cire ka daga cikin masu da'a ko ka bar addinin musulunci ko ka koma wani abu daban babu musifar da ta kai wannan gara a ce mutum ya rasa wani bangarori na jikinsa da a ce ya rasa addini baki daya Allah ya tsare mu daga cikin maganin musifa har yanzu ya kai bawon Allah ka sani cewa karaya da raki da kuka da kuma fushi da musifa da yi wa Allah ƙunƙuni ba zai dawo da abin da ka rasa ba duk abin da ya same ka fushin da za ka yi don me Allah zai jarrabe ni da kaza to wannan abin da za ka ba zai dawo da musifar ta ɗauke ba in dukiya ka rasa ba za ta dawo ba ta tafi don haka me za ka yi ka koma zuwa ga Allah ka roƙe shi abu na gaba daga cikin abubuwan da ke maganin musifa bawa ya sani cewa abin da ya kubce masa na lada wanda Allah ta'ala ya ajiye akan duk wanda irin wannan musifa ta same shi to ya ji cewa hasara ce babba in ya rasa wannan lada babba da ake baiwa mutum in ya samu wannan irin musifa ku ji ga abin da Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim dan Allah ka ji ku saurari wannan magana waɗanda Allah ya jarrabe su da musifar talauci musifar rashin aiki musifar sata musifar mutuwar dan uwa musifar ɗa da baye maka ɗa'a musifa musifa iri iri duk wanda Allah ya jarrabe shi in yayi haƙuri kuma ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din can to me sakamakonsa nafsin alqur'ani ne Allah ce wayi ula'ika su waɗannan masu wannan siffar alaihim salawatun min rabbihim Allah zai musu salati kai ka ji cewa Allah ya ma salati Allah zai ɗaukaka darajarka Allah zai maka ambato mai kyau shine salatin Allah da yake wa bawansa min rabbihim daga ubangijinsu wa rahmatun da wata rahama rahamar da baka san wace iri bace ƙila a cikinta akwai dawo maka da abin da ka rasa sai Allah ma ya baka mafi yawansa an zo an ɗibga maka sata a shagonka kai kuka kai damuwa sosai in ka koma zuwa ga Allah ka tuba daga cikin rahamar da Allah zai ma ƙila bayan wani lokaci sai Allah dawo maka da arzikin da ya fi wanda kake da shi a da sai ka samu abin da kuke cewa gobarar titi wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu dan Allah me kake nema a duniya da ya kai waɗannan abubuwa uku Allah ya san da kai ya ambace ka Allah ya maka rahama da jin kai Allah ya shiryar da kai duk abin da za a baka na duniya bai kai waɗannan abubuwa uku ba don haka a musifa in ta zo ba fushi ake ba haƙuri ake a koma zuwa ga Allah daga cikin hanyoyin har yanzu mun kusa ƙarewa mutum ya yi fatan cewa Allah zai maye masa wannan mun ji daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani bawa da musifa za ta same shi kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ya addu'a ya ce Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada akan wannan musifa da ta same ni wa akhlif li khairan minha Allah ka musanya min da wanda ya fita alheri to duk mutumin da ya faɗi wannan illa ajarahu Allah sai Allah ya bashi lada ya tsare shi fi musibatihi wa akhlif lahu khairan ko wa akhlafa lahu khairan sai face Allah ta'ala ya maye masa dama dukiyar da koma meye daga waye daga Allah ne ‘ya'ya ne suna ƙanana Allah ya karɓe su sun mutu ba za ka bar duniya ba sai Allah ya baka wasu dukiya ce Allah ya maye ma da wata daga ciki har yanzu waɗannan hanyoyin maganin musifa mutum ya sani cewa in bai yi haƙuri ya yi imani ya sa ran lada a wurin Allah kuma ya samu natsuwa a zuciyarsa cewa Allah zai bashi ba in bai samu wannan ba to lalle ya jefa kansa cikin hasara shi ne ya hasara ba wani ne ya hasara ba Allah ta'ala ya sanya cewa in mutum ya yi wannan irin haƙuri ya kuma koma zuwa ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana biyansa wannan lada to in bai yi ba fa to shikenan Allah zai jarrabe shi jarrabar ta ɓata masa rai kuma ta ci gaba da sanya shi cikin damuwa kuma ba zai samu maganinta ba Allah ya tsare mu don haka rashin haƙuri ba maganin musifa ba ne haƙurin shi ne maganin musifa daga cikin kuma har yanzu bawa ya sani Allah ta'ala bai aiko wannan musifa don kawai baya son ka ba kada ka ga wani yana fantamawa yana jin daɗin duniya sai ka rika cewa kai su wane dai Allah yana son su ma'ana kana nufin kai Allah baya son ka to Allah baya son irin wannan lafazi wanda duk kaga Allah ya bashi wani abu to hisabinsa ne zai karu sama da naka kai da baka da shi hisabi lokaci kaɗan an yi an gama ka wuce zunubai ne tsakaninka da Allah sai Allah ya ce je ka an gama shi ko wanda ya tara abubuwa da yawa duk abin da ya shigo hannunsa sai an tsaye da shi an tambaya wannan daga ina wannan daga ina wannan daga ina ya aka yi ya aka yi ya aka yi bincike Allah ta'ala ya yassare mana abubuwa to amma in aka yi haƙuri aka kuma koma zuwa ga Allah sai kaga Allah ya sauƙaƙe wa mutum abu na kusa da ƙarshe ya ku bayin Allah daga cikin maganin musifa mutum ya riƙa dubawa halayen mutane ya binciki halin da al'umma take ciki gaba ɗaya zai ga wasu Allah ya jarrabe su da manyan musifu kai kuma Allah bai jarrabe ka da komai ba ko kuma abin da ya jarrabe ka da shi bai kai nasu ba yanzu wasu ƙasashen yaƙi ake yi kai kuma baka cikin yaƙi za ka gode ko ba za ka gode ba yanzu wasu ƙasashen ba dama a zo masallaci kai ga ka a cikin masallaci rahama ce ko ba rahama ba don haka duk musifar da ta zo ka ɗauke ta ƙarama ce akan ta wani sai ka ga ka gode wa Allah daga cikin hanyoyi har yanzu yawaita sadaka yawaita sadaka Allah yana sanya mutumin da yake ba da sadaka da taimakon ɗan uwansa Allah yana sauƙaƙe masa musifa kuma in ta zo masa za ta zo masa da sauƙin da zai iya jurewa ba zai haukace ba ba zai zautu ba ba zai riƙa zage-zage yana maganganu na nuna rashin sanin Allah ba abu na ƙarshe daga cikin maganin musifu bawa ya sani anna fil mihnati min hatan cewa a cikin musifa akwai kuma kyauta wani irin zance ne wannan na'am zancen malamai kenan a cikin musifa akwai wata kyauta wa anna allaha azza wa jal qad yarhamu abdahu bima asabahu bihi Allah zai iya jin kan mutum sakamakon abin da ya jarrabe shi da shi wa min zalikum daga irin wannan annal abda idza istamarra fi sihhatihi wa afiyatihi in mutum ya miƙe ya zarce a rayuwarsa cikin wato lafiya da tsaro wa kafrati amwalihi kuma dukiya kullun gata nan yana fantamawa rubbama dakhalahu min al-ghururi wal kibr ila ya samu girman kai da ujubu da jiji da kai da jin cewa mu muka mallaki kaza mun fi ƙarfin kaza ashe kenan wanda Allah bai bashi ba kaga bai samu ƙofar da zai girman kai irin wannan ga Allah ba don hakan Allah ya jarrabe ka da wani abu ka kalli abun ta fuska mai kyau sai ka ga cewa duk abin da Allah ya yi da kai akwai alheri a ciki daga ƙarshe babban abin da zai taimaki bawa ya samu kwanciyar hankali a lokacin musifa shine ya koma zuwa ga Allah ya daga hannu ya roƙe shi ya kaskanta kada ya ji girman kai ya ce ya Allah babu wanda ya jarrabe ni da wannan musifa in ba kai ba ka jarrabe ni don kaga zan haƙura ko ban haƙura ba ya Allah na haƙura ya Allah babu mai ɗauke min wannan abu in ba kai ba ya Allah ga ni gabanka ina roƙonka na ƙasƙantar da kaina ina roƙonka la haula li wala quwwa ba ni da ƙarfi ba ni da wata dabara illa bika sai agunka ya Allah na risuna komai ba ni da ikon da zan yi komai in ba da kai ba to a lokacin sai kai mamakin irin yadda Allah zai maka maganin musifarka amma mu matsalar mu ba ma kawo harkar addinin ma gaba ɗaya a cikin abin da zai taɓa mana musifa sai mu ɗauki laifin mu ɗora wa wane da wane da wane da wance mu manta da cewa wane da wancan dukkansu sababi ne ba su ne asalin masu kawo musifa ba musifa Allah ne ya kaddara ta amma wane shi ne sababi saboda zalunci da yayi wane ne sababi saboda bai abin da ya kamata ba to kai ka tsallake shi ka koma gun wanda yake shine musabbibul asbab ka roƙe shi sai ka yi mamaki daga cikin abin da zai maka magani in ma wani ne yake zaluntar ka sai Allah ya gyara zuciyarsa in kana addu'a Allah ya mai da shi ba azzalimi ba in ɗanka ne ya ƙi biyayya sai kaga Allah ya canza shi saboda addu'ar da kake yi amma kullum fushi kullum zagi to sai kaga Allah ta'ala ya barka da wannan dabarar in kana tsammanin dabara ce ya ƴan uwa mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu roƙi ubangiji babu mai yaye mana musifa in ba shi ba mu tashi sallar dare mu roƙe shi matsalolin da suke damun mu gaba ɗaya kashe-kashen nan da ake da kidnapping da hana mutane noma da rashin zaman lafiya sace-sace ne rashin tarbiyya lalacewar al'umma babu maganin su in ba agun Allah ba mu koma zuwa ga Allah din Allah gaskiya ne Allah kuma yana nan babu abin da ya gagare shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد